والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دبيو لوتن شاكيا miladiya 2024 wanda ya dace da 20 daidai ga watan jumada ula hiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul ankabut mun tsaya daidai magana Allah subhanahu wata'ala alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun sai Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim Allah ta'ala ya ce wa ka'ayyin kuma so da yawa kuma akwai da yawa min dabbatin daga cikin halittar Allah subhanahu wata'ala ma'ana dukkan halittar Allah gaba daya la tahmilu rizqaha babu wani cikin su wanda yake iya ɗaukar arzikin shi don halittar Allah gaba ɗaya da masu ƙarfi da masu rauni da masu hankali da marasa hankali dukkansu gaba ɗaya da masu ilimi da masu jahilci kaf ɗinsu babu wanda yake iya ɗaukan makan shi arziki Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah subhanahu wata'ala ne yake arzuta ita wannan rai din da kuma kuma mutane ma'ana kamar Allah subhanahu wataala yana cewa da yawa daga cikin halittu waɗanda suke dabbobi ne kaga ba su yi ɗaukan makansu arziki sai an ɗaukan masu ko kamar ƙwari kamar dabbobi kamar tsuntsaye to Allah ta'ala ce da su da ku duka Allah ke musu arziki wa huwa samiul alim Allah subhanahu wata'ala kuma shine mai yawan ji mai yawan sani wannan aya an ce mafarin sabkata lokacin da aka ce a yi hijira ne zuwa madina sai waɗanda za su koma madina suka ce to in mun je madina mu ba mu da kowa ba mu da dangi ba mu da wurin rayuwa ba mu da wurin sana'a ba mu da wurin kasuwanci yaya za mu yi da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim to da yawa wata halitta dake cikin ƙasa ba ta ɗauka arzikinta Allah ne yake azurta ta da kuma mutane bana da inda kuke arzikin kuna nan da inda kuke Allah zai ba ku arziki Allah da ya yi ka kuma dai inda ka je shi ya kaddara zuwan ka wannan wurin kuma inda ka je din arzikin ka yana ci ba shi kenan ba amma inda Allah ta'ala ya faɗa cikin wata aya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ya ce babu wata halitta da ke kan ƙasa face arzikinta yana wurin Allah subhanahu wataala Allah ya san matabbacinta kuma Allah ya san ma'adaninta dukkan wannan yana cikin littafi bayyananne saboda haka Allah subhanahu wataala da yi ka ya maka arziki da haka ba bambanci da mai kokari da rago duka Allah ke basu da mai dogaro da Allah da wanda bai dogara da Allah ba duka Allah ke basu da mai rauni da mai ƙarfi duka Allah ne ke ba su cikin al'amarin arzikin Allah subhanahu wataala mutane duka ɗaya suke babu wani bambanci kowa Allah ke bashi saboda haka mutum ya dogara da Allah ya san cewa da yadda yake arzikin shi yana tare da shi Allah subhanahu wataala ya riga ya wato azurta ka kuma ka tashi ka nema arzikin mun gane ko wato idan aka ce Allah ne ke baka arziki kakkai kwancin ka kuma ka ce zai kawo maka zai kawo ma amma Allah ta'ala ya kaddara komi da sababin shi zuwan kowane abu Allah ya kaddara shi da mafari da dalili saboda haka wannan dalilin Allah ya kaddara shi in ka yi shi ne za ka samu abu muna fahimta ko? saboda ka ba daidai bane mutum ya ce ya dogara da Allah ba ya aikin komai dogaro da Allah shine ka tashi kai aiki ka tashi kai sana'a ka tashi kai kasuwanci domin Allah ya sa samun arziki yana karkashin koyin aiki koyin kasuwanci ko a mutu a bar maka gado ko a maka kyauta to kai zanna kai ta jira a kawo ma kyauta kai ta jira kai wa zai kawo ma ka tashi ka nema haka Allah subhanahu wataala yake so yasa Allah ta'ala ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi idan aka kare sallah to ku bazu a cikin kasa wa bitahu min fadlillah kuma ku nemo daga falalan Allah arzikin Allah ga yana ga nan baje baje Allah ya watsa cikin duniya ku je ku nema wata aya Allah ce huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalula Allah ne wanda ya sanya muku kasa horalla ba ta kiya muku famshu fi manakibiha ku yi ta yawo a cikin hanyoyinta da sasanninta da lungunanta kuna yin talla kuna neman aiki kuna gini wasu na kwasan gwalalo kowa dai ga aikin shi wani na wankin mota ko moto wani na gyaran moto ko mota haka dai wani na gyaran kekuna wani na saida su ku ce ku nemo daga arzikin Allah muna wa kulu min rizqihi kuma ku ci daga arzikin Allah subhanahu wataala ku kaga Allah ya bayyana mu cewa ya hore mu kasa yace mu tashi mu nema kuma Allah yace wa ja'alna an-nahara ma'asha mun sanya yini ya zamanto wurin neman rayuwa ne neman abinci ne to da haka kenan idan aka ce Allah ke ba da arziki wannan ba ya kore ka tashi ka nema ba ka tashi ka nema Allah zai baka muna ganewa ko domin Allah ta'ala ya kaddara zuwan komi da sababi kamar yadda kaga duniya zuwan ka da sababi ne da sababin mahaifanka ka zo duniya Allah ya kawo ka amma ta hanyar mahaifanka ko ba haka ba kai ma haka nan ka samu zuri'a ta hanyar ta hanyar iyalinka to haka su ma za su samu zuri'a ta hanyar iyalansu to Allah ta'ala ya samar da komi da dalili komai Allah ya sanya mai dalili ilimi ana samun shi ne an yi karatu matsayi ma ana samun shi ne an yi bafataka in an shiga an yi gumurzu an yi artabu sai a samu kana zaune ba za ka same shi ba Allah ka ba mu arziki mai amfani sai Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum kuma lalle in ka tambaye su su mushrikai man khalaqa as-samawati wal arda cewa wane ne wanda ya halicci sammai bakwai wa ya halicci kasai bakwai wa sakhara ash-shamsa wal qamara kuma wane ne wanda ya hore rana da wata la yaqulunna Allah cewa za su yi Allah ne Allah ya ce fa anna yufakun to daga ina ne ake karkatar da su me yasa aka karkatar da su aka hana su bauta ma Allah suka je suna bauta ma gumaka bayan sun san Allah ya sama ya kasa Allah ya hore rana da wata wanda ya hore waɗannan abubuwa ya halarci waɗannan abubuwa shi ya kamata a bauta ma ko isa Allah ya ce fa anna yufakun to dan menene ake jirkitar da su daga bauta ma Allah zuwa bauta ma wanda ba Allah ba wanda shi bai halicci sama ba bai halicci kasa ba bai hore rana ko wata ba dan me za a bauta mashi kaga akwai akwai rashin hankali da dabganiya a ciki Allah na halitta ana bauta ma wani shi kamata su ce gumaka suka halicce su wannan yana nuna cewa mushrikai sun yarda da akwai Allah akwai samuwar Allah haka ne ko sun yarda da duniyar nan wanda ya samar da ita shine Allah subhanahu wataala amma me yana su bauta mashi son zuciya da son rai kuma wannan ya nuna cewa dan ka yarda da ce masu dani ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku bi Allah ba ba za ku bi dokan Allah subhanahu wa ta'ala ba Ya Allah ta'ala ce Allah ya bisutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir wa yaqdiru lahu inna Allah bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah ya bisutu rizqa liman ya sha'u min ibadi Allah ne wanda yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayin shi ya bashi mai yawa ya buɗa mashi ya bashi abin da shi da gidan shi ba za su iya canyewa ba shekara da shekaru buɗa ya buɗa ya buɗa kaga Allah ta'ala ya ba mutum yana da ya mallaki gida ya kai dubu gida ɗai ya kai dubu kuma cikin gidajen nan na dubu ba na miliyan goma ciki duk gidaje ne masu manyan kuɗi daga na miliyan hamsin sai na ɗari sai na ɗari biyu sai na miliyan dubu ma ga su nan da yawa duka ba su kare ba Allah ya ba shi kamfanoni Allah ya ba shi manyan motoci daga mutum Allah ya ba shi tiriloli telan telan sun kai guda dubu goma kuma yanzu bai bar nema ba yana ta yi kuma Allah na ta buɗa mashi saboda haƙurin Allah Allah bai ce ba kai wannan zari gare shi ya kamata ya tsaya shi ne ba yake ta yi in aka ba labarin wata harkan aka fura za a samu kuɗi duk wannan taron da ke gare shi ina dubu da Allah bai saka je ka kwanta ka huta ba ta neman lahira ka ba amma dan adam ba ya koshi mota dubu goma duk aiki suke yi suna ɗaukar kayan shi ma ba kayan mutane da kayan shi suke ɗauka. Yi za da kuɗi, ina za da su. Kudan Adam ne ko kai haka ba haka za ka yi. Ko kai haka ba baka gajiya baka goshi. Dan ba kare ne kake gani ya kamata ya tsaya ya huta. kudi ba taba tsaya ba taba samun su ba su da nuna ba duniya ba komai ba ce ba taba samun ta ba ba wanda ya taba samun duniya kowa nema yake duk wanda ka gani nema yake duk kuɗin shi duk ɗumbin duke shi to manemi ne bai same bai samu ba amma kai ne nan kake yaban shi kana kawa ne ya samu duniya da ya samu ai da ya zanna ba a samun duniya ba wanda ya taba samun ta ya samu ake mutuwa a balta da a nuna ma dai ba a samun ta kuma da a nuna ba duk abin da ka samu ba ka same shi ba nema kake yi saboda a ƙarshe wurin neman za ka faɗi ka kire ka mutu wajen wahala ba kanan ba kanan wata wata karko wata tela ka zuta gaba da kai shi kenan an kare da kai shi kenan sai lahira in ka yi aiki mai kyawu to za ka samu aiki mai kyawu in ka yi ko mummuna aiki za ka samu sakamakon mummuna aiki da haka dai Allah ne wanda yake shimfiɗawa ga wanda ya ga dama ya bashi ɗimbin arziki bashi ɗimbin dukiya wa yaqdiru lahu kuma Allah ne wanda yake kaddara ma wanda ya ga dama ya bashi ɗan kaɗan kaga tabarma ma ta kaba tana gagarin mutum ke su in ka zo ka ga wurin kwanci shi ya tattara ke su ya tattara su haka ya miƙa dan kwanta wani ma basa kwali yake kwana tabar ma wannan tale da baya da kuɗin sayan ta bisa karto yake shimfiɗawa kwanta kuma in abin nan yayi ya naɗe shine matalan shi shine gadon shi da wani tsohon bargon shi ya matashin kai da shi a ga Allah ya kuntata mai sa'an nan kuma ya tashi ya rasa inda za ya abin da za ya kari da shi waken da za ya sayi ko tuwon da za ya sayi na dala saba'in ko dala sittin da sai ya gagare shi ko na dala ɗarin da za ya ce ya ƙoshi babu Allah kenan Allah ya barka ne don ka kalli waɗancan waɗanda Allah ya ba yaya me za ka ce ma Allah yaban Allah za ka yi ka yi haƙuri ko ko kuka za kai da Allah cewa bai maka adalci ba. Kaga mutum ga nan da gidaje wani ɗakin ma da bai shige shi ba wasu ɗakunan ma da bai shige sun yi kura shi kuma wani yana nan bukata ga gare shi. Kuma duk ɗakunan nan duk zubi da shimfiɗinsu da komi shi kuma wani yana can da kwali yake nema sai ya zanki bara kwalin da za shi hidawa bakin shaguna. Da Allah kartan nan ba aiki da shi a bani a ce a aiki ga shi. ita ne ma ba ya sayi aka ce mai dala ɗari yake sai da shi ko shiga ina an kawo aiki haka za a yi ta yawon neman kwalin da za a zanki shimfiɗa ina kwana ba kuma na can da gadaje da matalu duk sun yi kura ɗakuna ba ma a shiga saboda sun mai yawa ɗaki da yake kwana amma yana da wani ɗaki sha biyar cikin gidan shi kuma dai ya shimfiɗa masa kaya sai dai bayan wata wata biyu ta uku aje a kakkafe su a share su ba nan ko ba haka nan kawai saboda ka tara Allah ya bar shi to Allah kenan wasu kuma sai Allah ta'ala ya tsakaita musu ba tsaka tsakiya akwai waɗanda suka ɗara wannan rayuwa su ma dai waya kabir ne akwai waɗanda suka ɗara su akwai waɗanda suka ɗara haka haka haka har a kai ga mai dukiya masu dukiyan ma kaga hawa hawa ne Allah ya sanya mu a cikinsu. Amin. Ya ba mu dukiya mai albarka. Amin. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da dukkan komi. Babu wani abu da yake boyewa ga Allah subhanahu wataala. Duk abin da kai Allah yana ganin ka. Duk abin da ka faɗa Allah yana sane da shi. Allah ya ci gaba da cewa wala in sa'altahum kuma lalle in ka tambaye su ya Rasulullah. man wane ne wanda nazzala minas sama'i ma'an ya sabkar da ruwa daga sama mana daga wajen sama ba daga samaniya waccan ba daga saman ruwa yake saukowa Allah ya bayyana cikin suratul baqara yace was sahabil musakhkhari da hadarin da Allah ya hore bainas sama'i wal ardi wanda yake tsakanin sama da ƙasa kuma hadari ba ni yake da sama ba ya yi mu kusa da ƙasa da nisan da ke tsakanin shi da sama. Kuma hadari yana nesa da miliyoyin kiloli tsakanin shi da sama. nan kuma tsakanin ya da ƙasa dubbai ne ba miliyoyi ba ne dubban kiluluwa ne amma ka diba ka gani daga can ruwa ke sabkowa kuma har ya malala cikin ƙasa har ma ya rushe gidaje har ma ya ambaliya amma ya hana mutane motsi kowa ya tsaya amma dandan nesa yake zanwa to Allah ya ce wane ne wannan wanda yake saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha fa ahya bihi al-ardh min ba'di mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta ƙasa tana mutuwa yanzu ƙasa mace take ta mutu ba komai a kanta sai dai abin da ba a rasa ba mafi yawan ƙasa yanzu duk ta mutu haka ne ko yanzu daga dawa sai abin da ba a rasa ba na wake ya rage a kanta amma hatsi ya ƙare gujiya ta ƙare masara ta ƙare da abubuwa da an jaye su ƙasa ta koma matatta to wane ne wanda ya rayar da ita da ciyawu da shirkokin da suka hito daga cikinta bayan ta mutu la yaqulunna Allah lalle nan ma cewa da sai Allah ne wanda yake saukar da ruwa daga sama kuma ya rayar da ƙasa da wannan ruwa Allah ya ce to kul ka fada musu ya rasulullah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ma'ana godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci sammai ya halicci kasai ya hore rana ya hore wata godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da ruwa daga sama ya rayar da kasa da wannan ruwan bayan ta mutu godiya ta tabbata ga Allah wanda yake yin wannan aiki domin galibi Allah subhanahu wataala in yace ayi godiya gare shi to yana faɗin wane ne shi kamar yadda Allah ya ce qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa قل الحمد لله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai rike da ba wa lam yakul lahu sharikun baya da abokin tarayya a cikin mulki wa lam yakul lahu waliyun wa kabbirhu takbira Allah bai da abokin tarayya a cikin mulki to kace godiya ta tabbata ga wannan Allah ne وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل أما تعملون فذاك لما الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله ashe godiya ta tabbata ga Allah abin bauta wanda babu wani abin bauta sai Allah subhanahu wataala bal aktharuhum Allah ta'ala ya ce mafi yawan su la yaqiluna ba su da hankali muna ganewa ko mafi yawan mutane ba su da hankali kadan daga cikinsu kuma suna da hankali duk wanda ya hankali ya shiru ya yi imani da Allah subhanahu wataala duk wanda ba ya da hankali to batacce ne sa'annan kuma kafiri ne shi yasa rishin hankali ya kai mutanen maka suka yi suka zama kafirai suka zama batattu sun bace ma hanyar Allah subhanahu wataala ko waɗannan ayoyi sun yi bayanin tauhidin da ake cewa tauhidin rububiyya tauhidi na aikin Allah ai kaga cewa kai man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara wadannan ayyuka ne na Allah halitta aiki ne na Allah Allah ya halicci sama Allah ya halicci kasa Allah ya hore rana Allah ya hore wata kuma ya nuna cewa rana da wata Allah ya hore su ne saboda amfanin mu kawai Allah ya yi su don su amfani mu daga cikin babban amfaninsu su zo mana da haske yanzu kaga haskensu ya dishe babu shi yanzu ko gare mu to amfaninsu gina Allah ya hore mana su don su zo mamu da haske wanda hasken nan amfanin da ke gare shi Allah kaɗai ya sani yanzu daga hitilu na an haska amma ba sai ya haske garin nan sun haskaka mu daidai wani abubuwa da muke so amma ba za su iya haskaka gari ba ko kasashen da Allah ya ba su dimbin dukiya gari ba zai hasken garin iyakar shakka da ka gani ka san ba hasken rana ba ne za ka zange ganin duhu duhu wasu wurare ita kuma rana in ta hito shi kenan sai dai kaga inuwa ko lungu ne sai hasken ya shiga ko cikin ɗaki ne sai kaga haske ba kaga wannan ba karamin amfani muke samu ta hanyar rana ba sannan kuma tana gasa mamu abubuwa tana busar mamu da abubuwa sannan kuma tana gasa jikinmu tana ba mu irin zahin da Allah ta'ala ya sa ta ba mu wanda za yi amfani mu wanda in muka rasa wannan zahin muna iya mutuwa kaga yadda take yin zahi din nan ta yi mugun zahi wanda kai ta shan ruwa kai ta zuba amfani ne gare ka in ka rasa wannan cikin shekara baka samu irin wannan kuna zahin ba da kai wajen degaranta wajen arba'in din nan talatin da wani abu ba amfani ne gare ka Tarar da ka rasa shi wata shekara sai ka ji jiki saboda akwai abubuwa da yawa cikin jikinka sakamakon wannan zahin da za su mutu an ba su ji wannan zahin ba suna nan sai su cutar da kai domin Allah ta'ala baya aikin banza kamar ɗarin nan ne masassaru da ake lokacin zafi na amfani ne gare ka sakamakon su kashi zafi kai masassara kai zazzabi sai Allah subhanahu wataala ya hi masu nan fa in ba kai ba kuma a yahi maka yahi maka kamar sanyin nan ne kaga ya shigo shi kenan ana ta mura ana ta ka koma shi tana nan daskare sakamakon sanyi shi kenan sai ta yi ta hitawa kuma ana zahi ba ta hitawa domin ga zahi kai tashar ruwan sanyi kai tashar duk sun tara maka magina ba ranar hitatta ba ka jin ta ma sai san ya sai kai ta fara ta dan ka taro sai ga gata nan mai kabri kana ta hidda hidda ta to saboda haka amfani ke akwai mai yawa ciki mutane da yawa suna amfana da juna a ciki wani kaso shi ba ta tashi sai sanyi ya zo kuma masu ɗoshen nan masu rigunan dari in ba ya za a yi a gani in sanyi ya shigo shi kenan ko ina suka yi ta ganin su gasa wanda da suna ta dariya suna jin daɗi saboda lokacin samun su yayi da wasu likitoci su ma yanzu ne suke samun amfanin aminsu da wasu masu sai da maganin nuka da yanzu ne suke samun amfanin su shi ma zahin ya zo da lokacin shi da abubuwan shi masana'o'in shi to da haka Allah subhanahu wataala ya hore mu rana da wata don su amfani mu kawai sai mu gode ma Allah subhanahu wataala wannan ana kiran shi da aiki na Allah shine rububiyya babu wanda yake halitta sai Allah kamar yadda ka san babu wanda yake rayawa sai Allah babu wanda yake kashewa kuma sai Allah kamar yadda ka san babu mai badawa ko hanawa sai Allah to wannan ba zai ishe ka ba dan ka yarda da Allah shine mai rayawa kawai haka nan amma kuma kana ɗaukar wani in za ka addu'a wani kake roƙo in za ka dogaro ba za ka dogara da shi Allah mai wannan ba to ba kai imani da Allah ba sai ka yarda da wannan wannan shine zai shiryar da kai dama can shi tauhidin rububiyya kwaran gaci zuwa ga tauhidul uluhiyya me yasa kake sallah dan Allah saboda Allah shi duniya amma ka san Allah shi duniya ba ka sallah aikin banza ke ka san Allah shi duniya shi yi ka shi iyayenka shi ke baka shi ke hana ka shi yasa kake sallah shi yasa lokacin azumi ya kake azumi shi yasa kake biyayya da kyautatawa zuwa ga iyayenka da kyautatawa zuwa ga iyalinka da kyautatawa zuwa ga makwabtanka me yasa saboda mi saboda Allah ne ya yi ka shi ne kawai shi tauhidin rububiyya yana maka wato abin nan hanya ne zuwa ga ta Allah da ibada abin da mashirkai ba samu muke nan Allah kare mu daga shirka ka in ka san Allah ne ya kawo ka duniya ya kamata ka ta shi da ibada to abudillah mukhlisan lahu din ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini in dai addini za kai to kai ma Allah shi kadai kar kai ma gunki kar kai ma mutum kar kai ma kowa in za ka neman taimako ka nema wurin Allah subhanahu wataala in za ka roƙo ka roƙi Allah subhanahu wataala in za ka ji tsoro ka ji tsoron Allah subhanahu wataala duk dangin ibada gaba ɗaya ka ɗauke ta ka ba Allah shi kaɗai saboda shi ne mai haƙƙi shi ne wanda ya cancanci a kaɗai ta shi da ibada to abin da mushrikai ba su samu ba kenan Allah ya kare mu daga ɗabi'unsu sha Allah ta'ala ya ce wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahum wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun Allah ya ce wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya ita wannan rayuwar ta duniya da muke ganin ta ba komai bace illa lahun face wasa ce kawai wargi ne kawai muna ganewa ko duniya ba komai bace face wasa ce wasa irin wadda take ɗauke hankali wala'ibun kuma wargi ne wasa ce kawai wargi ne irin wanda za a taruwa a yi kuma a wace haka duniya take ma'ana kamar wargi take kamar wasa take duniya kamar yadda kasan mutane suna haɗuwa su yi wasa sai wargi a yi ta taɓi a yi ta kaɗe-kaɗe ana raye-raye in an jima kuma sai ka iske kowa ya faɗi ga ƙasa yana ta kwana kamar ƙauye ana wasanni kawai in dare can wajen ƙarfe sai ka iske kowa ga raye ya kwanta an gashi shikenan wasa ta kare kuma sai wata rana to haka ita ma duniya take kamar yadda kaga ana yin wasan nan kowa ya wace wasan kokowa wasan dambe wasan kwallo wasan kaɗe-kaɗe wasan raye-raye wasan biki haka duniya take yau gidaje da yawa nan garin an yi bikin aure an yi bikin suna yau gidaje da yawa an yi mutuwa garin nan kuma an taru mutane sun yi ta zuwa ta'aziyya yanzu in kaje sai ka iske mutanen da ɗazu da aka dawo daga kabura suke nan yanzu ba su bane duk kowa ya wace kamar ma ba haɗu ba kuma ba gidan akwai bane shi kenan sai ka iske mutumin shi kadai da ɗan kesa shi kun kuma gidan akwai ne ka iske yan mutane su ma dai ba kamar na ɗazu ba ɗazu da aka dawo daga kabura za ka iske wuri ya yi da mutane ga motoci nan ga komi a hankali a hankali wanga ya ce bari ya je ya je ya dawo shi kenan wannan ba ya ce sai an dan jima ku sai dai zuwa gobe shi kenan sai suke ba mota ko daya sai ta masu gidan da wasu yan abokan su haka rana ya ta yamma sai ka suke sai rumba kawai wanda ya dan je da sai ya dan yi minti biyar sai ya tashi ya tafi haka duniya take yanda mutane suke zuwa wurin ta'aziyyan nan su tabe su haka za ka zo duniya kai ma ka faɗi ka mutu haka wuraren biki yau da aka yi yau bayan sallar juma'a wuraren biki wurin ba da sha ina suke kowa ya kama gaban shi ko suna yanzu gidan suna an kaje suka iske ba kowa kowa ya tahe shi sai yan kwarorin mutane an bar mai biki da abin da ya sha mai kai to haka fa duniya take iyakar ta kenan inda kasan taron mutane taron biki a haɗawa ce to haka duniya ita ma take ka tuna kana yaro ga uwa ga uba ga magaje ga kannai ana ta wasa ga kannan uwa ba duk ga a kusa yanzu in kai nazari ka riwa shekaru baya daga yanzu kai kada ya ka bari ba uwa ba uban yan uwa da kullun tare kuke ku tashi tare ku yi wasa tare ku yi zama tare ku yi komi tare a ci abinci tare yau sai ka yi sai ka yi sati ko wata ɗaya baka zanna ka ci abinci da ɗan uwanka kuma kuna gari ɗaya tun daga nan duniya Allah yana nuna maka tun da ranka ma wani abu da da kake yi shikenan yanzu ya wuce kuma sai wani ɗan wannan kama sai ka yi shekaru baka zanna kuka ci abinci ba bayan da kowane abinci na kari tare ake yi na rana tare ake ci na marici tare ake ci yanzu duk an bari kowa na shi yake kowa ya kama gaban shi gidan ma gaba ɗaya na ku duk kun watse kun bar shi kowa ya kama gaban shi sai ka daɗe baka shiga gidanku ba inda aka yi ka sai ka zo ma ka yi tsaye kana kallon shi kawai ka ta hek in ka shiga ma me za ka yi ba kowa ciki cikin waɗanda ya kamata a ce dole sai ka yi wurin su ba su nan sun tafiye su to haka duniya take gamuwa ce kuma a rabu kenan kuma sai wata rana in kuna da rabo kun yi aiki mai kyau za ku haɗu aljanna in ba ku da rabo kuma shi kenan sai wahala da da Allah ya kare mu ta duniya ba komi ba ce ba ta da daraja komi wurin Allah subhanahu wa ta'ala da tana da wata daraja daidai da girman hikin sauro da Allah ta'ala bai ba kafiri komi a cikin ta ba daidai da kwankwadar ruwa ɗaya da Allah bai ba kafiri ba amma saboda ba komai ba ce Allah ya ba shi amma Allah ta'ala ya fifita shi ta ɓangaren rayuwar duniya a kanka kafirai suke mana wannan suke komai suke mu waɗannan na'urorin duk duk suke kera su ba namun ciki kuma ba kyauta suke ba mu kuɗi muke ba su kaga Allah na ba su kuɗi ta hanyar mu kuɗi makudan kuɗi suke samu in suka gaya ma kuɗin da ke shiga ƙasar su ta hanyar mu sai kai mamaki shekara ɗaya saboda mu mun riga mun dogara da da su mun ce ba mu iya komi ba sai sun mamu aka za mu talale kuɗi muna kaiwa muna ganin wata bargewa ce ko kuma suna nan suna taba mu dariya to kaga Allah ta'ala ya mika musu duniya ta hanyar ta hanyar musu ke samun arziki to da duniya wata ce ya ce wallahi da Allah bai bari ba zan ki daukar kuɗin mu muna ba su da sai Allah ya hana amma da Allah ya nuna mu duniya ba ta kai komai wurin shi ba yasa ya mika musu ya mika masa ita su sarrafa abubuwa su ban mu mu sayi kuma dole mu sayi to duniya ba komai bace wani malami ke cewa ta'ammal fil wujudi bi aini fikri ka yi lura a cikin duniya da idan basira tara duniyar da niyyata kal khayali za ka ganin duniya kaskantacciya kamar khayal wani ma ce mata yi shai musahabin hullabin bariquhu wa mawqifun bainar tija'in wa mina ko wa muna wani ce duniya holo ko ce hadarin kakaci kana ganin sai ya tare ya baki kire yana bafafan yana yana cira kamar zai ruwa kuma sai ga ya wace haka duniya take sai mutum ya yi kamar ya same ta sai ka ji ana sanarwa Allah ya ma wani cikawa ya ta ya barka to duniya kamar kamar tunani take ka san tunani zuwa yake kuma an jima an ka neme shi babu shi yasa malamai masana Allah in suka tuno abu duk tunanin sai su rubuta shi dan kasamanci kaga abin da ka rubuta yana nan amma an kai tunani duk abin da da takardun su wani sai ya kwanta ba da tunani ya zo mai sai ya dauko alƙalami cikin dare ya kunna wuta sai ya rubuta tunanin wani da haka ya rubuta littafi tunanin shi ne kawai duk in tunani ya zo mai mai kyau maimakon ya bar shi ya wuce sai ya rubuta in ya tara takardun sai ya zo ya tattace su wannan ina ya kamata a ajiye shi wannan ina ya kamata a ajiye har ya littafi to duniya haka take kamar tunani take ومن فيها جميعا سوف يفنى duk wanda yake cikin duniya gaba ɗaya da sannu zai karewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali sai istinbat ya jawo aya wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram tunda wake ne sai ya tsaya daidai dhul jalali zatin Allah ne kare zai yin saura komi karewa zai yasa wata aya Allah ce ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahun wa zina duniya ado ce kwalliya ce kamar yadda ka san kwalliya ba ta dawwama duk wanda ya kwalliya daga safe zuwa zuwar to shikenan in ka za ka iska kayan shiga suna duk sun ta mubi ka zura na sallah na sasu tana gari babu kyan yanzu riga dai ta kakkare duk wando shi ma haka nan da ya takure dole kuma sai an yi wata ita ma ba za ta dawoma ba ta ma goban ka zo sai ka iske ta laumaki mata ma haka nan in suka yi wannan kwalle suka yi wani ne da suka yi makeup da sun da sun wanke fuskar shi kenan da sai su zidda abu babu wani abu da yake tsayawa ita ma duniya haka take wa tafakhurun kuma duniya alfahari ce kawai kuri ce gidan kuri ne gidan ƙarya ne gidan ƙarya ce ba gidan gaskiya ba duniya shi yasa ake cewa ya ta gidan gaskiya in mutum ya mutu mu kuma ya bar mu gidan ƙarya Allah ka samu kare da ita lafiya Allah ta'ala ce wa inna daral akhirata la hiya al hayawan kuma lalle lahira gidan lahira shine rayuwa cikakka saboda ita ce rayuwar da ba ta karewa Allah ya ce wala lakhiratu khairul laka min al-ula lalle lahira ita ce mafi alheri gare ka daga duniya kuma Allah ya ce wa lafiratu khairu wa abqi Allah ya ce lahira ita ce mafi alheri daga duniya kuma ita ce mafi wanzuwa daga duniya lau kanu ya laguna Allah ya ce da dai mutane sun sani to da sun bibita lahira akan duniya Allah ya ce bal tutiruna alhayata dunya ku mutane kuna bibita rayuwar duniya akan lahira kuma ita duniyar nan mai karewa ce kana da mantuwa dan adam kana ganin babanka ya rasu kakanka ya rasu kakan babanka ya rasu kakan kakanka ya rasu haka sai ma rasuwa za kai to dan me kake bibita duniya akan lahira kuma duniya kaga ba zaman ta ake ba duk wanda ya zo wucewa yake Allah ya sa mu wuce lafiya amin za mu kare da ita lafiya na'am
da ake wajen a ce za a yi dubu da ɗari tara da arba'in da bakwai ko ya tabbata a sunna wai wai istighfari da ake cewa za a yi dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai kowa ya inganta istighfari ba ya da iyaka ba a iyakance shi dai da kake so sai kai Mm. na'am
yace wannan yace a fassara mishi bid'a kuma a bashi musallai
ka je makaranta
yawa yace malam zato da ake yi a cikin addini kawar mutum ya ce sai ga- sai ya ga mutum ya ce wani kayi kuɗi ko yana da kyau wai
na'am zato zato zato mutum sai mutum ya ya ce zato yana da kyau karin mutum ya ce ya ga wani sai ya ce wani kayi kuɗi
dan na ba na ba wai yana tambaya in ta ga mutum ta ce mai wani kayi kuɗi ko ko yana da kyau haka ya yi kuɗin ya yi kuɗin in kuma wargi ne kake mai sai Allah ya amsa Shi na yi na'am
ya ce malam mutum ya ce sanyi ne ya hana shi kwana wato da da haka na kin sai ya ga kurin maimakon ya ya zauna shi haka nan kurin sai ya- ya- ya ya tashi yana ta nafiloli ya ce ko wannan nafila wata na da lada ni zai hana mutum ne kwana ya ki ɗaukar shi ya yi saboda tsananin sanyi kwana ya ki ɗaukar shi sai ya ce bari ma ya arwallah ya sallah ba ko ya samu lada ni zai hana Allah zai baka lada insha Allah na'am ya ce malam a cikin wannan kalmomin wa a ce insha Allahu insha ma Allahu insha Allahu kace wani ya daidai wai
wai da insha Allah da sha maka da da menene insha na Allahu insha ma Allahu da sha maka sha maka Allah ko menene insha Allah shi ne larabci sha maka Allah ba larabci ba babu sha maka Allah insha Allah ake cewa na'am
hakan in ne baka yi da larabci ka ce in Allah ya ga dama ba shi kenan ba. ba sai ka yi larabci ba insha Allah larabci ne ka san mutane suna karambani ba sai larabci ba su ce sai sun yi jazakallahu khairan sai mu ce jazakallahu khairan wa hairan ba a cewa hairan kai Hausa Allah ya saka da alheri ba sai ka yi larabci ba ko ka ji mutum na tambaka ya istihadi ya istihadi wai dole sai ka ce ya kokari ijtihadi yake ba istihadi sannan ba kai larabci ba sai ka ce ya kokari ba ya ba da kokari ya fama Ai, dai hausar ka muna Allah shi ya halicci kowane yare duk wanda kai yana jin ka to kamar karambani na'am yace malam da kamar mutum ne bai iya faransai ba kuma ya ce ka ji yana cewa program akwai program ka ce akwai matsala kawai ka huta. na'am
yace da rabbana rabbana wa lakal hamdu da allahumma rabbana wa lakal hamdu wai wacce ce ke da wacce ta ingana wannan an sha yin ta kawai ce ta
wato bana ya zano yace da istighfari da allahu akbar subhanallahi walhamdu wacce wanne hi su wajen allah da kuma lada kowane yana da lada duk wanda ka dage a kan shi da istighfari da Allahu akbar subhanallah duk wanda ka dage a kan shi yana da lada ko na na dimbin lada da daraja da zai samu maka wurin Allah na'am yace a yace alakwal yace maza da mata ne ke game yace ko halitta abin ke gaisa ba tare da an an yi hannu da hannu ba
ya halitta tunda ana wuri guda ɗaya cikin mutane yace ya kwal maza da mata ko ya halitta a zangi gaisawa ta baki ba ba sai an yi hannu da hannu ba ya halitta inda wuri guda ɗaya yake kuma cikin mutane ne cikin kewaye da yake ba matsala ana iya gaisuwa ba laifi na'am
wannan mutane ne babansu ya rasu sai cikinsu guda ya ce ba a yin sadaka kwana uku da ta arba'in in ce kaka wannan hukunci yake dama haka ya kamata yi mutum mutane ne baban su ya rasu cikin su wani ya ce ba a yin sadaka kwana uku da ta arba'in waya abin yi shi kenan inda shi ba a yi shi kenan in yana da daman ya yi su karfi shi ne babban ya ce ba a yi shi kenan ba a yi kuma su suka ce hakkin kare wannan kace ba a yi to mu sai an yi ina ya yi da kanshi musulunci bai zo da addu'a kwana uku ko kwana arba'in ba ina mai tambayar bida to kaji bida addu'a kwana arba'in da kuma addu'a kwana uku bida ne dama bida shi ne zuwa da abu a cikin addini wanda Allah bai ce a yi ba to daga ciki akwai addu'a kwana uku addu'a kwana arba'in don mamaci ya rasu ba ya kance masu kwanaki da za a sake dawowa a mai addu'a addu'a ake ta yi kullum kai ta mai addu'a matsayinka na ɗan shi ko matsayinka na ɗan uwan shi ko matsayin shi matsayinka na abokin shi ko aminin shi ko matsayin shi na mai gidanka ko matsayin shi na makwabcinka haka dai kai ta mai addu'a kullum amma a kayyadewa kayyadewa malamai da yawa sun sun sun faɗi cewa bid'a ne a tara mutane a yi addu'a bai da asali cikin addini annabi bai ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba shikenan ba a kira sallah ya sallah mu ci gaba a wannan shi ake ce ma bida malamai sun yi tarifin bida da tarifi mai yawa bayanin bida da yawa wasu ka ce bida ma'anarta shine hanya a cikin addini wadda aka kirkira tana kama da hanyar shari'a da ke ce ma bida sabuwa hanyar da mutane suka kirkiro don su yi wata ibada tana kama da da hanya ta mi da hanya ta shari'a amma kuma ita ba shari'a ba ce kirkira ce daga wurin mutane mutane suka kirkiro ta wannan shi ake ce ma bida kuma yana da misalai da masu tarin yawa kuma da misali a kaɗan daga ciki ko manzo Allah ya tsawatar da mu daga bid'a yake kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce wa kullu dalalatin fil nar kuma dukkan bata cikin wuta yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya faru wani abu cikin wannan al'amarin namu na addini abun baya cikin shi ya kirkiro daga wurin shi ba amince da shi ya zo da shi ba cikin addini ba to Allah zai maida mashi ba a karba wani hadisi man amila amalan laysa alaihi amruna duk wanda ya aikata wani al'amari wani aiki wanda babu umarnin mu akan shi fa huwa radd Allah ba zai karba ba zai ba shi lada ba Allah ya kare mu ya kiyaye mu Allah ya zarta mu da yin sunna da riko da sunna da raye sunna da kuma nisan tabbida kowace iri ce Allah ka kare mu daga dukkan sharrin duniya da lahira waɗanda suke mana addu'o'i Allah ka biya mu kowa bukata waɗanda suke mace Allah ka wala ka buda musu waɗanda suke cikin mawayacin hali cikin bacin rai Allah ka faranta musu waɗanda suke cikin jin daɗi da walwala da farin ciki Allah ka ƙara musu Allah ka sa mana albarka cikin rayuwarmu Allah ka azurta mu da ikhlasi da yi domin kai ya Allah kuma Allah ta'ala ka datar da mu da alkhairin duniya da lahira Amin.
Allah ka kare mu da ƴaƴanmu samarin su da matan su Amin.
daga sharrin duniya da lahira Amin.
daga masharrantar duniya ya Allah Amin.
ka kare su daga sharrin aljannu da mutane Amin.
daga sharrin shaidanu da mutane Amin.
Allah ka kare su daga mugayen mutane Amin.
Allah ka hada su da mutanen kirki ya Allah Allah ka hada su da tarbiyya ta ƙwarai ya Allah Amin.
Allah ka hada su da tarbiyya ta ƙwarai ya Allah Amin.
ka hada su da karantarwa annabi ya Allah Amin.
Allah ka jiro kwan mai Allah Amin.
matasan mu Allah ka ba su aiki mai albarka Amin.
ka ba su kasuwa mai albarka Amin.
Allah ka raba su da shaye-shaye da sace-sace da fadace-fadace da ayyukan da ba su da kyawu ya Allah Allah ka ba su aikin da zai kawo mu addinin mu da kasar mu da rayuwar mu ci gaba ya Allah Amin.
Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasar mu ci gaba ya Allah yan kasuwan mu kararan su da mayan su Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka basu buri na alkhairi ya Allah wanda yake jin dadin kasuwa Allah ka kara mai jin dadin ta ya Allah wanda yake shan wahalar ta kuma yana ta artaba da ita Allah ka kawo mai sauki ya Allah wanda yake da jari mai kwari Allah ka kara mai ya Allah wanda yake da mai rauni Allah ka karfafa shi ya Allah wanda yake nema Allah ka bashi ya Allah wanda bai sa abin da zai ba Allah ka nuna mai abin da zai ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ka raba mu da fitina da fada ya Allah ka raba mu da tashin hankali ya Allah Allah ka kawo mana karshen sharrin yan ta'adda da yan bindiga da barayin daji da na gida ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah wannan sanyi da ya fara mutane suke ta yin aika aika a cikin shi Allah ka shirya su ya Allah Allah ka tsare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka sa su ma su bari ya Allah Allah ka sa su san ciwon kansu ya Allah san cewa wannan aiki ba aiki bane mai kyawu ya Allah Allah ka sa su bar tunanin yin amfani da sanyi suna sace mu mutane dukiyoyin su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amintar da mu ya Allah Allah ka amintar da mu a cikin gidajen mu ya Allah Allah ka amintar da dukiyoyin mu a cikin gidajen mu ya Allah da cikin kasuwannin mu da shagunan mu ya Allah daga sharrin barayi ya Allah daga sharrin yan ta'adda ya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yafe mana zunuban mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka yafe mana su ya Allah Allah ka gafarta mana su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah duk bukatun da muka gabatar da su wurin ka ya Allah Allah kai mai iyawa ne ya Allah Allah ka karba mana su gaba ɗaya ya Allah Allah ka shahi mana hawaye game da su ya Allah Allah kukan da muke gaban ka ya Allah ka shahi mana hawaye mu ya Allah ka mana karshen tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah kuma ka hore mana abin da zamu zaki sayan abubuwan da zamu more rayuwar mu ya Allah Allah kawo aiki mai albarka garin nan namu Allah ka kawo kasuwanci mai albarka garin nan namu ya Allah Allah garin nan namu kasuwanci yayi sanyi Allah ka tada shi ya Allah Allah kasuwanci yayi rauni Allah ka karfafa shi ya Allah Allah ba aiki ba kasuwa garin nan namu Allah ka kawo mana aiki ka kawo mana kasuwa masu albarka ya Allah da kasan mu gaba ɗaya ma ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah daga waɗanda suke da fasu da sharri ya Allah suke da fasu da kaidi da makirci ya Allah Allah ka tsare mana rayuwarsu ya Allah kuma Allah ka kara musu tausayin mu ya Allah ka kara musu yin adalci ya Allah Allah ka sa su bar tunanin komai sai kasan nan ta mu ya Allah Allah ka sa su bar tunanin komai sai addinin mu ya Allah Allah ka sa su kare mana addinin mu da kasan mu ya Allah daga sharrin masu sharri ya Allah da makircin masu makirci ya Allah da kaidin masu kaidi ya Allah Allah da wani kulli da ake kulla mana ya Allah ka warware shi ya Allah duk wata makarkashiya da ake mana ya Allah ka daga ta ya Allah Allah ka watsa ta ya Allah duk wanda ya nufi mu da sharri Allah ka maida mishi ya Allah duk wanda yake so mu talauci Allah ka talauta shi ya Allah duk wanda yake so mu tsaya ce Allah ka tsaya ta shi ya Allah duk wanda yake so ka san mu ta watsi Allah ka watsa shi ya Allah Allah ka sa kan shi ya cire hannun shi ya cire yan yatsun su cire hanjin shi ma su bude gaba da ya Allah kamar yadda yake so ka san mu ta watsi Allah ka watsa shi ya Allah waɗanda suke son su ga sai mun sai sun ga bayan mu Allah ka nuna mana bayan su ya Allah Allah ka gwada mana bayan su ya Allah Allah ka gwada mana karshen su ya Allah mu kuma Allah ka bar mu mu zauna lafiya a cikin kasar nan ta mu ya Allah mu zaman to ƴan uwan juna masu runguman juna masu san juna ya Allah Allah ka hada kanmu gaba ɗaya ya Allah ka raba mu da wacewa da rarrabuwa ya Allah ka raba mu da kiyayya ya Allah ka raba mu da son zuciya Allah Allah ka sa mu yi kishin kasar mu da addinin mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين
Amin.